أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم على عهده حق قدر الدين والمقدار العظيم نعم
عليه صلاة الله ثم ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدى وصل يا حمداه النبي ولا فقرا فما في سوى مده له أنسج الشعر رفعت جميع الشعر غير مديه سوى دعوة المولى أو أقصد الذكرى رجعت إلى المولى بآما عاشقا وأمسيت من مدي النبي آت بالشعرى رغيت زر الإرفان فاني في الإلم فائقا فائقا وردت عريسات العلوم ولا فخرا رأيت رسول الله جاد ببغيتي وما غاب عني الدار برا ولا بهرا رفعت لواء الذكر والمدي غائبا لباي حبيبي حيث ألحامني ذكرا إمائي وأكياد النبي وكنانتي وأعرف به وجه الذي يقصد الدهر رميت به وبأيمه ونورهم وقد سلبوا من إيدهم حوي الفقرة رموني وما نالوا مرادا وإنني بذكر رسول الله أقتلهم ثمرا عليه صلاة الله ثم سلامه ليأخذ لي ثاري ولم أكتسب وزرا عليه صلاة الله ثم سلامه أسوس بها قرني لما يسله الأخرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تسك البساتين والنهر عليه صلاة الله ثم سلامه تديم لنا العلياء والمجد والستر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تشكي شكايات للدار عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبل خير الخلق نبيا ونسرا عليه صلاة الله ثم سلامه لتمويه العدلان والشرك والكبرى عليه صلاة الله ثم سلامه تعز بها تعدي وتكفيهم الشر عليه صلاة الله ثم سلامه تسير حج البيت ولتطويل الكفر عليه صلاة الله ثم سلامه تستشير لي كل البرايا ولا فخرا عليه صلاة الله ثم سلامه وعال وأسعد هم دولة الكبرى فقدر الله العظيم نعم
رسولي أمداه النبي ولا فقر نعم ولم شيء الإسلام وسعادة الأنام عن أجل أن يسرج الله تعالى عنه وأرضاه والنبي أمين وقدس سره إتي رسوميا أمداه النبي ولا فخرا آه رسوم suka ce irin raƙumi wanda ƙarfin shi ya kai in yana takawa yana tasiri yana ana ganin a sawun shi akan ƙasa saboda ƙarfin takawa da yake ana in garmar raƙumi na wannan kenan a amdahun nabi nu ni yabannin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko rasul wanda zai kwana shi ma saboda jarumtan raƙumin ne wanda zai ya kwana ya yi ni yana tsaya ba zancen gajiya to wannan duka ƙarfin sairi duka nawa kenan amdahun nabi su ne yabanna alaihi sallam wannan kenan ya zo da fataha ga raƙin nan rasul rasul in ko rusumu ne in ko rusumu ne yana jami'i na rasum shine zani zannuka na shi ma yana ɗaukar ma'ana zannuka na ji abin da shi ke zana ni amdahun nabi yabannin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wala fakhara wannan ko ba alfahari ba kowanne ne فما فما في سوى مليء له أنسى بالشيرة فما في سوى مديه له أن سيشيرا با فما في سوى مديه له ni an siyu fama an siyu shi'ira ba za ka same ni ba an siyu shi'ira ina saƙa yabo shi yaban nan ma shi ma sai aka yi- aka faɗi yin shi da saƙawa saboda yadda ake tsarawa sai ce ba ka same ni ba an siyu shi'ira ina saƙa yabo fi siwa madihilahu a cikin koma bayan yabo na gare shi in dai ba yabo kawai in ka ina waƙe yabo ne nake a eh na'am amma فقط جميع الشعر غير مديكه na'am wa- ودعوة المولى وأفسد الذكرى sai wace rabatu jami'a shiri na karkaɗe na yi watsi da baki ɗayan wani waƙe duk kowane waƙe ne na yi watsi da shi gaira madihi banda yabansa kawai Ka- kamar ce haba shehu kuma mana ganin wasu diwanai kun yi yabi shehu abdul abbas kun yi da zibir abbas kun yi a wasu addu'o'i su masu diwani guda na ce mai kibiritul ahmar ga kuma wa'ansu ma wa'ansu wani littafi musamman diwani da aka hidda an basu kan nawajir wal ika wanda shi ko kuna kira zuwa ga Allah kuna nasiha a cikin shi shi yau shi ce a siwa da'awatil maula a sai dai kira in kira ne in in addu'a ce da'watul maula roƙon Allah ubangiji shine majibincin lamari wannan kam akwai su ga sunan tawassulat masu yawa a wani aksu da zikira koko a ce na yi nufin tunatarwa to shi ma akwai wannan zan duka dai cikin a duka cikin isar da aike ne na maki sallallahu aikin annabi ne nake sallallahu alaihi wasallam wannan kam akwai shi Mhm.
رجعت إلى المولى بأعمد عاشقا وأمسيت من مليء الذي أعدل الشعر rajatu shi wace na koma ilal maula zuwa Allah majalisun lamari bi ahmada da ni na koma da ahmadu na koma sallallahu alaihi wa sallam na koma wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashikan ina mai bege a kasan ko daman in ana so a shiga wajen Allah ba a shiga sai huwal babu lil maula fadin siwa shi ne kohon ubangiji ba waninsa ba to sai in ka za ka so in za ka koma ga Allah in kana so ka samu shiga sai ka zo da Ahmadu sallallahu alaihi wasallam shi wace to na koma zuwa Allah bi Ahmad da Ahmad Ashika yana mai yabo am sai to na mareta min madihin nabi'a da lishira a ta lishira ina ɗaukaka burbushin tarama wannan da ake kiran shi shi'ira wa inna huwa rabbu shi'ire wannan suna wata tauraron tarama wace mai nisan gaske na nisa sosai daga ƙasa a an ce sai a lokacin zahi nisan take bayyana tana da haske wa amsai su ne madihin nabi na mareta ina ɗaukaka burbushin wannan a tauraruwan min madihin nabi ta dalilin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam na haɗu kuka na tserewa kowa sai ya ce gaba rakaitu rakaitu zuwa hifan رقيت زمن الإرفان في العلم فائقا وردت أجساد العلوم ولا فقرا na'am rakaitu zuwa ifani na hau zuwa ifani tsorowa ta sani ta ma'arifa fil ilmi a cikin sani a dangance da duk wani sani na hau tsorowa kololuwa fa'ika ina mai tserewa kowa wa rutu awisatil ulumi kuma na horar da a zurfafan ilimoma ilimi masu zurfi wanda ba a iya ganewa masu ganewa sai da kyat sai an ci kwakwa sosai sai wace duka wannan na hore su wala fakhara wannan ba da alfahari ba fahimta kenan ko abu komai duk wani duk wata wahala to ta zo abu ya zo a sauwaje gashi nan shewa yace wannan amma wannan duka ba ba tare ba da alfahari ba Mhm.
رأيت رسول الله شاد ببقيتي وما غاب أن انتهر برا ولا بحرا shehu shehu shehu sa mu tare da nan Alhaji Ibrahim ya tsare da an yake ra'ayar Rasulullahi yace na ga ma'aikin Allah ja da bi bugiyati ya yi mini kyauta da abin nema na abin da nake nema ya bani a to da ya- shehu da ya baku wannan abin nema shikenan sai kuka rabu shi yace a wa ma gaba an nidhar bai taba fakuwa daga barin idanuna ba matakar zamani barran a tudu ne wala bahara ko ko a kogi a cikin ruwa ko a sarari ko a ina tun duk inda nake tun daga tun lokacin tun da na gama ki suna shike ban sake bai sake ba kowa gare ni ba
رفعت رفعت لواء الذكر والمدح غارفا بباري حبيبي حيث ألهمني الذكرى rabatu liwa azzikiri na ɗau- na ɗaukaka tuta ta ta ambato wal madhi da yago gharifan ina mai kamfata bi bahrihi daga koginsa da bi bahri habibi ina mai kamfata daga kogin masoyina haisu alhamani zikira ta inda ya tusa mani ambatan ma'ano ma'ana shine ma ke kai ka ce shike mini wahayin abin da muke faɗi na yabo a
rimahi wa asiyafin nabi wa kinanaki wa arni bihi wa jahallaki yafsadu turra rimahi ma suna wa siyasi da ta kubba na annabi su shine annabi sallallahu alaihi wasallam wace na nasi haka nan gidan da ake sa wannan kibban inda ake sanya kibbai wanda zaka dauko kana aika kana aikawa a shi kanshi wannan ja'aba wannan duka nawa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta shi to wa za a fuskanta wanda da za ku yaki sai ce wa armi bihi wajhan ladhi yaqsudu durra ina jifan man yaqsud allazi yaqsud durra wanda yake nufin cuta bihi da karfin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ne yake jefan wanda yake nufin cuta gare ni ko ga al'umma baki da
رميت به في عينهم ونفورهم وقد سلبوا من إذ الخروج الفقرة رميت به في عينهم نا إجيسو به da ƙarfinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam na su fi ainihin a cikin idanunsu kamar yadda maki sallallahu ya dauki dan kasan nan ya watsa duka ta cika musu idanu wani hurihim da kuma kira kirazansu duk na jefe su a idanu na jefe su a kiraza wa qad sulibu duka wannan biyi da karfin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sulibu min izzihim kuma haƙiƙa an tube su daga girman da suke da duka an tube su daga girman da suke akai uwudu sai aka canza musu fakaran da talauci aka mira su matalauta makaskanta
Ramoni wa ma nalu muradan wa illani rasulillahi aqtuluhum sabra su su ne suka jefe ne ramoni sun jefe ni wa ma na lumura da an ba su samu abin nema ba a su suna ne cuta su ta mun cutar ba ta same ni ba wa inna ni lalle cewa ni bi zikir rasulullahi aqtulum sabr aqtulum sabr ina kashe su sabran irin mummunan kisa ta a irin ka a daddatsa mutum a bar shi ana ji ana gani ya wahala ta kashe shi sabran kenan ko da yunwa ko kishirwa misali ayi a hana mutum abin sha ba ci ba sha sai ya mutu sabran eh tilas akan wani wani hakuri na tilas mutum sai ya mutu yana ji yana gani bayan da iya to irin wannan kashin na musu bi zikin rasula amma da ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
alaihi salatu lahi summa salamu ni a kula da tsari wa lam aqtatil hijra alaihi salatu lahi summa salamu sai ya da mutu Allah tabbata gare shi li ya kuza li sari dan ya riƙa mini shan fansa ta shi ne zai ko ka mini fansa sallallahu alaihi wasallam walam aktasib uzra ba tare da na aikata wani laifi ba me da yawa mutane shi in mutum ya ma wani laifi da yawa mutane suna kokarin karama to wurin karaman da yawa kuma sai ka huce iyaka to nan mutum kaga yayi yayi yayi ketar iyaka nan iktasaba wizran nan mutum ya ya ya ya tsururan laifi yayi laifi a waje za a sai ya din sai ya tumi tuba ita da sakamakon mummuna in za ka ramawa to ka tankwacin wannan yadda mutum ya nema zafi shikenan amma ka wuce iyaka mutum ne kawai wani dai hada ma magana ma baka ma daɗi ba kawai kai ga malam mai gobe da misali ka je ka ce bari in ja wasu abubuwa wanda kawai zan hallaka shi ta gani wannan wajen ka ɗauki a fansa sai ka wuce iyaka to shi wace a ni ba ni zan yi ba ni zan shiga da ambata annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu zai dauka mana fansa kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam daman shi manzon lazi ma sa aka to wallahu rasulullah fa ba zan sallahi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yi Allah ne yi kaga ba zan san ka wanda ya nufe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauka mana fansa kuma ni ba tare na yi wanda ki ba alaihi salatu lahi alaihi salatu lahi summa salamu ya da amincin Allah su tabbata a gare shi asusu bi haqanni lima yuslihul ukhra in kasance ina jagorancin karni na biha da ita lima yuslihul ukhra in jagorance su in ja su in siyasan tabda shi siyasa shine kai abinda za ka jawo mutane ka ka ja su zuwa abinda zai gyara su to shi abin zai gyara sun ba na duniya bane yace bima yusdifu al-ukhra jasu musu jagoranci mai kyau wanda zai gyara musu lahira
alaihi salatullahi summa salamuhu wannan kuma karni shi yake zuje ba ba wai mutane ko mutanen waje ba ko lokaci alaihi salatu lillahi summa salamu sai ana musu Allah tabbata a gare shi salatun biha tuskil basati na wannan hara wanda kasance salati ne ziyara barkacinta da cikin libasati na take shayar da garake na ga wani wuri ba garka kita ba lambuka ko ko bustan wani lokaci har gona ma na taimaka ta gonaki jami'ai na bustan ta rika shayar da duka wuraren noma wannan hara da kuma dukkan wasu gulabe shi ma an na harkin nan alif da za ta zama listi gara ga jinsu duk wani ko duk wani duk wata ƙorama ma duk wani gulbi ta kasance albarkacin wannan salatin salatin za ta rika shayar da shi na alaihi salatullahi summa salamuhu ya da mutu Allah tabbata gare shi tudimu lana al-aliya'a wal majda was sitra da da wannan salatin ta dawo mana mana da dokaka da girma da sutura alaihi salatullahi summa salamuhu ya da mutu Allah tabbata gare shi salatun jahadis shikayatun tahara ta kasance ta kasance wannan salati ne wannan biya albarkacin ta tushki shikayati bidara ta kasance ana kawon ana shaye mana hawaye na dukan koke na da muke kaiwa a wanda suke liganawa a dahara matuƙar zamani shi tushki daga ashka ne ashka kuma wato akwai shaka shaka ya kai koke amma ashka ya shayi hawaye wanda in ka kai in mutum ya kai shakawa shi yana ce mai shaka kai kuka shaka ke wa ashka shi ko wanda aka yi ma kuka in ya ya karba wannan akokin naka ya shayi ma wa ita ce mai ashka fakar kana yushki lil jimali sallallahu alaihi wasallam ya kanka yana shayi hawaye ma na aljimali rakuma a shikayatu shine jami'i kuma shi na shakwa koken da ake kaiwa to ya kasance ma ake sallallahu alaihi wasallam wato albarkacin wannan salatin salati daga albarkacin ta duk wani abin da nake kuka da shi a shahi mun hawaye dangance da shi matuƙa zamani alaihi salatullahi summa salamuhu ya da abin Allah tabbata gare shi yaqbalu khairul khalqi nazbiya wal nasra dan yayyan talikai khairul khalqi ya kubala ya karbi nazmiya tsarin yabo na wannan sira da kuma wanda nake yi a zube zi yabo wanda yake a tsare ya ya zama wake kenan wannan nasar shi ko wanda yake zube wanda ba wake ba shine ke ma nasaru duka wanda nake yi cikin hadin annabi sallallahu alaihi Allah ya karbe shi alaihi salatullahi summa salamuhu ya da mutu Allah tabbata a gare shi litamu bi al-adlala wa shirka wal kufra dan ka shafe al'adlala bace bace bata jami'i na abdulal dalakin jami'i na bata wace bace bace wa shirka da shirka wal kufra da kafirci duka ka shafe wannan biya da ni da ka shafe duka wayannan biya da ni alaihi salatullahi summa salamuhu ya da mutu Allah tabbata a gare shi tu'izzu biha sahabi wa takfifu musharra ka girmama ka buwa yadda sahabbai na biha albarkacin wannan salati wa tasbihi musharra kuma ka isa musu duwal sharri alaihi salatullahi summa salamuhu ira da aminci Allah su tabbata a gare shi tusayyilu hajjil baiti wa ta'wi lil kafra tusayyilu hajjal baiti a ta wannan salati ta kasance ta sauwaƙar da ziyartar ɗakin Allah haji ya zuwa sauwaƙe wa da tasbihi lil kafra kuma ka naɗe mini alkafra wawayen jejijjika ni gare ni alaihi salatu lahi summa salamu ya da aminci Allah tabbata a gare shi tusafiru li kulli albaraya wala faqra ka hore mini baki ɗaya ta da kai wala faƙara ya kasance kuma wai ka hore mini su ya kasance babu kuma wani faƙaru babu wani duk wani talauci da zai zo zai mutane aiki aiki a rayuwa duk baki ɗayan barayan ma baki ɗayan shi wani yana nema ma tarike baki ɗaya arziki alaihi salatu lahi summa salamuhu Jira da aminci Allah tabbata a gare shi wa alin wa ashabin umu daulatul kubra da alaye da sahabbai waɗanda umu daulatul kubra su ne daula wadda take mafi girma fa'ula alaye da sahabbai su ne wato daula wadda take mafi girma wanda ma'aikin Allah sassu ne yake jagorantar ta a hissan wamanin a zahiri har har gaba da gobe ana neman ana nema a yi daula wadda take misali ana neman daula wadda take tabbaga misali wadda cikinta alheri ne kawai wani irin daula ce in ana ana daula wadda take jagoranci in ana neman jagoranci wanda ya dace kullum da wannan jagorancin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da sabon shi ne ake shine nan ne ake neman a misali nan ne ake koyi a dace saboda haka su ne dauratul kubra a zahiri har gobe kamar da ke faɗi a tsarin mulki na duniya sannan kuma eh, akwai mulki kuma daula kuma ta ta baɗini kuma har wayo daular ma ake kusa ita ce mafi girman daula kenan zahiran wa batinan wannan kenan سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين